أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم منافقه طريقا يقوتة الفريدة قام تاشي بيتي وان سيدي محمد النزيف يكي وما ذاك من إيباء أهل الفتوة وقال بمن إذاك بعض الأئمة وجانب أخ التقسير والسهو والزمن أخل الجد والتشمير يا ابن كريمتي ونفسك قوم باجتناب اللذائذ وسمت وقلة الطعام وأذلتي وأعرض عن اللاغا وما ليس يعتنى لسانك سن عن جيبة ونميمة وكسر من الأذكار من غير غفلة عن إهدار معناها بقلب مذلة فذلك عنوان القبول وروحها وتدبير معناها عظيم المعونة za mu ƙara baiti na shida domin shi ne cikon wannan zance. wa ma za ka min ɗibai ahalar fituwaci wa ƙala bi man izalika ba'adul ayyammaci wannan baitin yana da alaƙa da baitin da muka kwana jiya ya ce wala ta saki adiran ala fi'ili ɗa'aci kar ka dinga karɓar lada ko ko albashi akan aikin ɗa'a da ka aikata ya ce ka ilimin kamar ilimi ne ka karantar da mutane imamacin limanci kake wa mutane azani kiran sallah kake yi wa khutbati da huduba ta juma'a karka ce sai an baka lada wa ma zaka ka gane ai da abin da ya waneci wannan min iba'i na ɗabi'o'in ahalil fituwati ma'abota karamci alfutuwa ai alkaramu wa sakha'u a sama yace maka karamun wa sakha'u abin da ake nufi karamci masu karamci idan suka yi abu ba sa neman lada can ya ce maka ilimin imamacin azanin kudubati ba, to kaman ciyarwa, karkai don a yi maka sakayya, ka zama kamar yadda Allah yake yaban masu karamci a cikin Alƙur'ani, masu cewa inna ma nu'imukum li wajihin lahi, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, mu muna ciyar da ku ne don zatin Allah, ba ma neman jaza'an wani sakayya a wajen ku. wala shukuran wala godiya ko godiya ba ma nema ballata na sakayya to duk abin da yake ɗabi'a ne na ma'abota karamci ko kai jagora ne na al'umma kana wuce musu gaba kana samo musu haƙoƙinsu ko wani abu nasu a hukumance ko a gwamnatance to in ka je kai jagora aka samo tallafi daga gwamnati ko daga wata hukuma mai tallafawa karka ce kowa sai ya baka wani abu a cikin abin da ya samu ma'abota karamci ba haka suke ba karka ce kuma da farko ba za ka wuce gaba ba sai an baka wani abu ko abubuwan da ake ciccikewa na tallafi kai ka iya cikawa ko a wayarka ko a kwamfutarka ko kuma ka iya boko da turanci za a kawo fam ka ciccika karka ce duk wanda ka cikawa sai ya baka ɗari biyu ko sai ya baka abu kaza sannan za ka cika masa wannan ba ɗabi'ar ma'abota karamci da kuma saka'u kyauta ba ne ba wai sai ilimi imama a zanin kudubatin ba duk abin da ya kama da wannan min ibai ahlil fituwa daga ɗabi'oyin ma'abota karamci to karkace za ka kalbi kuɗi akan irin wannan ayyuka sai mala ce wa qala bi man izalika ba'dul a'immati ba'dul a'immati shashi na jagorori daga cikin fuqaha'u kai har zuwa sahabbai ma wa qala yayi magana bi man izalika da bi man izaka da hannun wannan kalɓar lada ko albashi akan aiki na da'a da kake yi wa mutane ko aiki na taimako ka gane ya kamar abdullahi ibn mas'ud akan ƙabiyan nan ta rashawa da ya ce duk wanda ya karɓi rashawa a cikin kowane abu ka gane ai wannan ya aikata haramu sai aka ce masa ya abu abdurrahman ma kunna nara zalika illa al-akaza fil hukm mu dai ba ma ganin wannan ra'ayi naka irin yanda kai ka hango mu ba ma ganin haka sai mutumin da ya karbi rashawa a cikin abin da ya shafi yanke hukunci ko alƙalanci shi ya ce a rishwatu fi kulli shay shine al-asuhutu har alfarmar ofis da suke kalba saboda me shi hadisi manzo Allah a zahiri ya nuna rashawa yace asuhutu shine ar-rashwatu fil hukmi cin rashawa ko cin hanci a cikin abin da ya shafi hukunci to shi kuma yace ar-rashwatu fi kulli shay hatta abin da bai shafi alƙalanci ko shari'a ba in dai mutum haƙƙinsa ne ba za ka ba shi ba sai ya baka abun goro ya ce wannan ma rashawa ne to saboda haka karɓar lada dan za ka mutum wani aiki wanda ya cancanci a yi masa ka ce sai ya biya ka wani abu wannan ma rashawa ne shi ne a nan shehu muhammadu latifi yake maka ishara wa qala bi man izalika ba'd al a'immati ba'd al a'immati shashi daga cikin jagorori na wannan addini kala ya yi magana bi man izaka da hannun karɓan wannan lada ya ce haramun ne. Wajanib aka taƙasiri, ya kai muridi sadiki ka nisanci ma'abocin taƙaitawa, duk abin da zai shi zai shi a taƙaita ba zai shi cikakke ba, in neman ilimi ne yana da dama da zai je amma ba zai ba sai ya taƙaita. In karatun Ƙur'ani ne yana da dama sai ya taƙaita, yana da isasshen lokacin da zai zauna ya zikirin Allah. amma sai ya takaita ya je ya tashar hodiya in ka kwatanta zikirinsa da yake yi a wuni bayan na lazimi da wazifa to zaman surutu ya fi yawa akan zaman ambatan Allah to ka nisanci irin wannan mutum ko mun kusancinka da shi ba abokin zaman ka bane duk mutumin da in ka auna yininsa surutunsa da zancensa na banza ya fi yawa akan ambatansa ga Ubangiji to ba abokin zaman ka bane ka nisance shi duk wanda yake aka taɗasi da wato kalmar aku ba ɗan uwa ba to a nan yana nufin sahibu ne ana kawo kalma ta ɗan uwa amma aboki ake ne wajanib aka taƙasiri kamar ka ce wajanib sahibar taƙasiri ka nisanci ma'abocin taƙaitawa wallahi da ma'abocin walgi ka gane ai wal zaman ka lazamci akal jiddi ma'abocin ƙoƙari wata shimiri ma'abocin zage dantse ya shari'a ce maka fil umuri cikin al'amura yabna karimat ya kai dan mai daraja ita ce na na hawa wanda ta haifi dukkan wani dan adam ita ce karima ya kai dan hawa'u wanda Allah ce walaƙar karramna bani adama ka nesanci ma'abocin takaitawa da ma'abocin walgi wani zaman akal jiddi ka lazamci ma'abocin ƙoƙari wata shimiri da zage dantse cikin al'amura, yabna karimat ya kai ɗan mai girma, wa nafsaka ƙawim, ai wa ƙawim nafsaka, sai ta ƙadimin mafi'ulin ya jinkirta fi'ili amrin ƙawim, ƙawim nafsaka sai ce wa nafsaka ƙawim, ai nafsaka al'ammaratu bisu, zuciyar nan taka mai yawan umarni da saɓan Allah. to ƙawim ka daidaita ta akan tafarkin Allah ka miƙar da ita ai bi ma'ana a zil'i wajaha ka gusar da wannan karkacewan nata wani hirafiya da juyawar ta ta gabalin ɗa'a ka jawo ragamarta ka daidaita ta akan tafarkin Allah bijtina bil laza'izi da nisantar abubuwa na jin daɗin duniya nan yana gaya maka magana akan kai zuhudu abin da yake halal ne amma idan ka biye masa jin daɗi zai shagaltar da kai ga balin zikirin Allah, to, ka miƙar da zuciyarka, ta bi Allah ga lesantar Allah za'iz abubuwan jin daɗi, karka ce kai dole ko ta halin ƙaƙa, sai ka ci mai kyau, sai ka sha mai kyau, sai ka zauna a gida mai kyau, sai ka auri kyakkyawar mace, sai ka hau mota mai tsada, ko ka hau abin hawa na alfarma. abin da bai zama dole ba a rayuwarka za ka iya rayuwa ba da shi ba to ka nisanci wannan shi zai sa ka samu damar da za ka miƙar da zuciyarka ka samu istiƙama a kan tafarkin Allah duk lokacin da ka karkata wajen jin daɗin duniya kai sai ka ji daɗi sai ka samu kuɗi sai ka samu muƙami sai ka zama kaza da kaza to kuma a wannan lokacin zuciya ce take janka ka gane ai duk lokacin da ka nisanci wannan to kai ne kake janta zuwa ga ɗa'a wa sumtin haka nan ka miƙar da zuciyarka ta bi Allah ta hanyar lesantar jin daɗi yace wa sumtin da kuma zama shiru shine kinaya ne na rashin yawan magana da yawan surutu da sharhi a sama yace maka illa an zikirillah sai dai in akan zikirin Allah ne duk inda aka ganka a ganka ka zauna shiru sai dai in aka ga bakin ka yana motsa to ambatan Allah kake kar ka yadda ya zama surutun ka yafi ambatan ka ga ubangiji yawa sumtin din zama shiru illa an zikirin Allah sai dai in zikirin Allah ne wa qillati da'ami da kuma kalanta abinci kana da dama da zaka cika koshi ka takaita an ka ci sulusi ka hakura ka gane ai yana taimakon ka wajen miƙar da zuciyarka ta bi Allah amma yawan cin abinci da yawan cika ciki da abinci to yana ƙasar da zuciya wa uzulati da kuma tubuwa ga balin mutane ai uzula shine kauracewa mai shari'a ce maka amman la khaira fihi ga mutumin da babu alheri a zama da shi mutumin da in ka zauna da shi ba zai sa ka kalu da komai ba ko a duniyarka ko a lahirarka sai dai ya sace maka lokacinka da ya kamata ka ambaci Allah sai ya sace maka lokaci da hirar duniya ta banza da wafi wanda ba ta da wani amfani a duniyarka ko a lahirarka to ka kaula cewa irin wannan mutum kar ka yadda ya zama abokin zamanka ina fata an gane kaga an koma ga baitin baya wa janib akat taqsiri aha wa arid anil laga ka bujira gabarin waligi daga allagawu ne aka samu allaga kamar ismul jami na allagawu ai as-saqdu ya shashshan zance wa ma la yu'taddu bi abinda ba a bukatar sa ko menene shi abinda baka bukatar sa a duniyarka ko a lahirarka to ka kawar da kanka gabarin sa wa ma la yu'tana da abinda ba a damuwa da shi ko babu shi za a rayu to ka bujira ka kawar da kanka ga balin wannan abun kar ma ka yi sha'awar ballantana ka neme shi sannan ya ce lisanaka sun ai sun lisanaka kaga lisanaka shine maf'ulin mansubun sun shine fi'ili amri sun lisanaka ka katangance harshenka an gibatin ga barin cin naman mutane wa namimati da yin annamimati shine gulma sun din nan bi ma'ana ihfaz lisanaka ka gane ai daga kalmar asaunu ne katangancewa ko kiyayewa sana ya sunu saunan saunan shine ismul masdari sana ya kiyaye ya sunu yana kiyayewa saunan kiyayewa sun din ya zama fi'ili ne amri kama ka ce kanzul masul taska a bar kiyayewa a bar lullubewa kenan mai risala ma a cikin babi na ƙarshe-ƙarshe yana ce maka wa min alfara'idi saunul lisani yana daga farillai da aka farlanta dukkan musulmi saunul lisani ya kiyaye harshensa to shi nan ya ce maka sun lisanaka ka kiyaye harshenka an gibatin gabarin cin naman mutane wa namimaci da an namimanci wa kasir min al'azkari to in an raba ka da wancan to ga kuma mai amfani da za a aka da za a hada ka da shi wa kasir min al azkari ka yawaita ambatan Allah mai sharhi yace maka bi ayi nau'in min anwa'i zikir da kowane irin nau'i daga cikin nau'o'in zikirin Allah istighfari ne hailala ne karatun qur'ani ne tasbihi ne tahmidi ne takbiri ne tahlili ne la haula wala quwwata illa billah ne hasbunallahu wa ni'mal wakil ne dukkan wani nau'i na zikirin Allah to ka yawaita shi yace maka lafiya ma as-salatu ala an-nabi al-muqtar musamman yin salati ga annabi al-muqtar abun zabi musamman salatu annabin ma salatul fatihi da ma'ugulika ana so ka yawaita yin ta a rayuwarka da sauran zikirin Allah min gairi gaflatin ba tare da rafkana ba an ihdari ma'ana ga halartowar ma'anar wannan zikiri da kake yi bi qalbi mazallati da zuciya kuma wacce take a bar kaskantawa ka gane ai shi ambatan Allah naka ka dinga yin sa tare da huzurul qalbi da khushu'i da huzuri da khudu'i ba tare da rafkana ba an ihdari ma'ana ga barin halartowar ma'anar abin da harshen ka yake furtawa na wannan lafazi bi qalbi mazalla kai da zuciya a bar kaskantawa ai bi hudurul qalbi zalilin munkasirin gairi lahin wala sahi in za ka yi zikirin Allah to ka yi shi bi hudurul qalbi da halartowan zuciya ya zama zuciyarka tana tare da abin da harshenka yake furtawa harshen wato zuciyar ta zama dalilin kaskantacce munkasin wanda ya karaya gairi lahin wanda ba- baya walgi baya tunanin wani abu wala sahin wanda baya rafkanuwa ya san me harshe yake furtawa to sai ma da ce fazalika wannan hudurul kalbi da ake nema ga mai zikirin Allah unwanul qubul qabuli shine alamomin karban wannan zikiri naka ga ubangijinka shine alama na Allah ya karbi zikirin naka zai baka sakayya ta lada shine alamar addu'ar da kake yi da huduri alama ce na Allah ya karba ka gane ai wa ruhu kuma shine ruhin zikirin da addu'ar taka wannan halartar zuciyar da kake yi harshenka abin da yake furtawa zuciya tana tare da shi to shi ne ruhi na zikirin Allah ka gane ai ai manzo Allah ya faɗa a hadisi inna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin gafilin lahi Allah ba karba addu'a ga zuciya marafkaniya wacce take mai yin walji abinda harshe yake faɗa ita tana tunanin wani abu daban harshe yana ambatan Allah zuciya tana tunanin kasuwa harshen yana ambatan Allah zuciya tana tunanin gona harshe yana ambatan Allah zuciya tana tunanin ofis da wajen aiki ko kuma wani abu na duniya to Allah baya amsa addu'a a irin wannan zuciya in ji manzon Allah inna Allah la yastajibu du'a min qalbin gafil lahi Allah baya amsa addu'a daga zuciya marabkaniya wanda ta rafa kana ga abin da harshe yake furtawa na addu'a din shi yasa malam yace maka fa zalika unwanun wannan shine adireshi na alqabula karban addu'a da karban zikirin da kake yi wa Allah unwanu kamar alama ne bi ma'ana adireshi ne da yake nuni ga Allah ya karbi wannan zikiri naka kai wa ruhuwa shine ruhin ma to me shari'a sama yace wa in kan fi hal gaflatu in a cikin addu'arka da kake akwai rafkana to fahiyal mutu wannan an kwatanta da addu'a shine mutuwa ga addu'a taka ta mutu ba ta da rai wal adamu an rasa ta kana yi ne kamar babu kamar matacce ne da mai rai addu'a da aka yi ta da hudurul qalbi da wanda aka yi ta da rafkana kamar matacciyar addu'a ce da rayuwar addu'a ina fata an gane wa tadbiru ma'ana kaga lura da ma'anonin lafazozin addu'ar da kake da zikirin Allah harshenka yana yi zuciyarka tana tadabburin ma'ana ka gane hudurul kalbi daban tadabburin ma'ana kuma daban ya zama ka san fassara na abin da kake furtawa na zikirin Allah da salatin da istighfarin da addu'ar da kake yi in ma ayar qur'ani kake yi ka san ma'anarta wancan kuma harshenka ya halarto ko da baka san fassara ba baka san ma'anan ba zuciya tana tare da abin da harshe yake faɗa shine hudurul qalbi to bayan an samu hudurul qalbi wa tadbiru ma'ana tadabburi na ma'anar wannan addu'a da zikiri da kake yi azimul ma'unati yana da girman taimako wajen samun kalbuwar wannan addu'a taka da kuma amsa bukatunka yana da girman alma'una taimako amma an baka san fassara ba to sai dai a hankali ala ayyi hali in baka san ma'ana ba to ka yi ƙoƙari ka samu hudurul kalbi ya zama zuciyarka tana tare da abin da harshe yake furtawa in ka san fassara to madalla ka dinga yi kana yin tadabburi in baka san fassarar ma'anarta ba to dai kar ka rasa hudurul kalbi a cikin zikirinka da auradanka da lazuminka da wazifarka da zikirinka na juma'a da sauran dukkan zikiri da za ka yi ga ubangiji to alhamdulillah mun samu baiti shida ne saboda cikon zance